والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci na jibiris bakin kasuwa da kuma domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wata ramadan wanda ƙungiyar jama'a izalatul bid'a wa iqamati sunna take tsara yau muna biyar ga wata ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shekara 1446 wanda ya zo daidai da biyar ga wata uku shekara ta biyu shekara ta dubu ashirin da dubu biyu da ashirin da shida na a karatunmu na jiya mun tsaya suratul an'am aya ta ashirin daidai فإن الله مدوكة سلكي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم ذلكم a kada mu manta wannan sura tana tabbatar mana da tauhidi sansa cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanta abin ta masa ba wani abin bauta in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba a za mu tashi aya ta gari ta ashirin da ɗaya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ومن أظلم ممن افترى أو ما كذبا أو كذب الآيات. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.
na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa man aflam eh, aya baya ta yi magana akan eh, cewa wanda Allah ya ba su littafi sun san littafi kamar yadda suka san ayan su muka ce wannan ɗaya daga cikin fassarori biyu da ake aya wanda aka ba su littafi sun san annabi Muhammad kamar yadda suka san ayan su wannan ita ce fassara ta to idan muka dawo kan fassara ta daya da aka yi cewa sun san littafin amma suna koya littafin kenan abin da zai shigo wajen koya littafin ya kasu kashi kashi kuma duka yarji wa ila ikirarin tabibi aron ba ta sama su wata in aka ce ga littafi kuma kafin ya shi to dole sai an samu karya a Allah wajen yin bayyana abin da aka faɗa ka faɗi abin da ba shi Allah ya faɗa ba ko kuma ka ƙaryata abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mun fahimci wannan Allah ya ce wanda aka ba su littafi sun san littafi kamar yadda ya zo a cikin suratul Ali Imran Allah ya ce allazi atayna hum kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna suratul Baqarah وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون wanda muka ba su littafi sun san littafi ko sun san annabi Muhammad kamar yadda suka san ƴaƴansu amma wasu ɓangare a cikin su suna koya gaskiya kuma sun san sun koya gaskiya kenan sanin littafin ya sa sun koya gaskiya koya gaskiya kuma ta kunshi kirkirar karya da Allah to sai Allah ya faɗi laifin wanda ya kirkiri karya da Allah ko kuma ya karya aya Allah Allah ce wa man akram babu wanda ya kowa be zalunci mimman tara ala Allah kadiban fiye da wanda ya kirkiri karya a Allah aw kazzaba bi ayati ko kuma ya karya ayoyin Allah innahu la yuhibbu zalim lalle mu sani azzalimai ba sa rabo azlam anan gurin ana nufin ashra ko akbar babu wanda ya kowa shirka ko kafirci fiye da wanda zai kirkiri ƙarya da Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya yi ma Allah ƙarya ya yi shirka a Allah madaukakin sarki idan mutum ya ƙarya ayar Allah ya kafirce ma Allah ya yi shirka da Allah madaukakin sarki dan haka waɗannan laifukan da su da shirka duk abu ɗaya hukuncinsu ɗaya sunansu shirka sunansu kafirci ya zo cikin suratul a'raf ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin manyan manyan zubai ya ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara min aw ma batana wal ithma wal baghy bi ghayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun ubangiji ya ce ka faɗa musu abin da ubangiji na ya hana shi ne alfawahisha alfasha ma ba haramin kawo ma babana alfasha da ta bayyana a fili da wata duniya sai aka fara da babban kaba'ira kaba'ira mai ɗan girma girma amma sai aka faɗi wanda ya fi ta tsani wal isma wal bagya da aikata ayyukan zunubi da mugunta wannan zunubin su ya fi kaba'ira na alfasha wa an tushriku billahi ma lam yunzil sultan kuma ku shirka da Allah ba tare da kun samu wata hujja ba babu wata hujja da aka saukar cewa abun da wani ko ma bayan Allah ko a haɗa wani da Allah sai malamai suka ce an ambaci shirka sai aka ambaci karya a Allah suka ce wannan kafa'an yana nuna karya ga Allah ya fi shirka ga Allah ya fi shirka da Allah sanin domin shi shirka da Allah zai tsaya ne a kai iya wanda ya yi shirka da kai ne kai laifi ka yi shirka ka bauta wani ba Allah ba amma karya a Allah ya shafe ka kuma ya shafi wanda ka zo musu da karya domin yanzu sai ka zo ka ce Allah ya ce ka zaɓi Allah ne faɗa ba to za ka fata za kuma ka fatar da jama'a za ka yi shirka za ka sa jama'a da dama su shirka da haka sai Allah ya faɗe shi wannan kenan ya dace da cewa man aulam babu wanda ya kowa kafirci fiye da wanda zai kirkiri ƙarya a Allah subhanahu wa ta'ala aw kan zaba bi ayati ko kuma ya ƙarya ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da kirkiran ƙarya a Allah da ƙarya ayat Allah duk abu da wanda zai ce Allah ya ce kuma Allah bai faɗa ba ko ya juya maganar Allah ga yadda Allah ya faɗa ka zo ka canza fassara ka canza mana ka kawo tsar ranka a ciki daidai yake da wanda Allah zai ce ka zali ya zo ya ce ma karya ne ya karya ta abin da Allah mai kashin shi ke faɗa duk zulmi su ne wannan aya makamancin ta sun mai da shi a cikin alƙur'ani a ta zo a cikin suratul ankabut Allah madaukakin sarki ce wa man awlamu mimman kazzaba ala Allah wa kazzaba bi wa man awlamu mimman kazzaba ala mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bil haqqi lamma jaa babu wanda yake zalunci wato shirka ko kafirci fiye da wanda zai kirkiri ƙarya a Allah madaukakin sarki ko kuma da gaskiya ta zo masa sai ya karya ta suratul zumar Allah ya sake ambatan wannan aya yace kuman awlamu mimman kadzaba ala Allah wa kadzaba bisirri in ja'a alaysa fi jahannama maqwa lil kafir ubangiji yace babu wanda yake zalunci fiye da wanda zai karyata bai zai kirkiri karya da Allah madaukakin sarki Allah bai faɗa ba yace Allah ya faɗa aw kadzaba bisirri ko kuma ka karyata gaskiya in ja'a lokacin da gaskiya ya zo mana wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai waɗanda suke halakar da mutane kuma girman zunubi ya fi girma na shirka shi yasa Allah ce ba wanda yake su shirka ko ba wanda yake su kafirci Allah ya tabbatar da yace innahu la yuhibbu zalimun lalle azzalimai ba sa shiguwa wato eh azzalimai ba sa rabauta idan aka ce rabauta alfalah shi alfawz bil mawtu mutum ya samu abin da yake so bil mabrur abin da kake nema ka same shi wanda jaki min al-bakku abin da ba ka so kuma ka tsira daga gare shi to idan mutum ya haka ya samu rabo wannan rabon wasu malamai suka ce ya alifi duniya a nan gidan duniya ba sa rabauta sai Allah ya ce wa yau mana na
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون Allah ya ce innahu la yuflihu zalimuna wa yawma nahshuruhum jami'a lalle sha'an azzalimai ba sa rabauta a duniya wa yawma nahshuruhum jami'an haka ranar da zamu tada su mu tara su gaba ɗayan su nan ba ba sa rabauta wato a duniya ba za su rabauta ba a lahira ba za su rabauta ba thumma naqulu lil ladina ashraku sannan sai mu ce ma masu shirka mushrikai aina shurakaukum alladhina kuntum tashrikun ina gumakan naku da kuke haɗa su da Allah da kuke rayawa cewa su abun bauta ne ibn abbas radiyallahu ta'ala an yace kullu za'ama fil qur'ani kazaba duk yadda ka samu za'ama a cikin alqur'ani ana nufin kariya ne za'ama alladhina kafaru alladhi yu'ad yana nufin kariya sun kariya mun gane ko وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا kamar yadda za mu gani a cikin wannan sura suka ce wannan shi ne rabon Allah bi za'amhim da ƙaryar su wa hadha li shuraka'ina suka ce wannan kuma shi ne na gumakan su a kenan ina gumakan da kuke magana kuke karya a kansu kuke cewa su ne abin bauta ko kuma kuke cewa su ne za su cece ku a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ku zo ku nuna mutu wannan tambaya ce wanda za a yi ta a mushrikai ran tashin alkiyama za a tambaye su ina abin da kuke bautawa koma bayan Allah subhanahu wa malamai suka ce kullu insani sayusalu an tawhid fil mawt kowane mutumi da ta gani sai an masa tambayar tauhidi a farfajiyar tashin alkiyama a filin tashin alkiyama za a kai da mutane ɗaya bayan ɗaya za a musu magana a kan tauhidi a tambaye su a ce marrabuka man ta'amu wa kake bautawa kowa zai ba da amsa shi tsakanin sa da ubangiji subhanahu wata'ala a nan mushrikai za su ba da amsa Allah ce sun malam ta kuci na tuhum illa an qalu wallahi rabbi na'am
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مسلمين na'am انظر كيف بغوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون na sun malanta ko fitna sannan babu ba su da wata amsa fitna ana ana nufin jawabu jawabun an su'al ba da amsa idan aka yi tambaya to babu wata amsa da za su ba illa an qalu kawai sai dai za su ce wallahi rabbina mun rantse da Allah ubangiji ba na mushriki na wallahi ba mu kasance masu shirka ba wannan ita ce amsar da za su bayar ranar tashin alkiyama idan aka tambaye su game da shirka wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi da wasu suke ganin zahirha at-ta'awun eh a zahirinta kamar tana tufka da warwara da wasu ayoyi da da Allah madaukakin sarki ya ce wala yahshuduna Allah hadifa ba za a koye ma Allah magana ba ran tashin alkiyama waɗannan Allah ya ce mu shirkai an zo an tambaye su game da gumakan da suka bauta musu sun yi rantsuwa sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantse ya kai ubangiji mun rantse da ubangiji mu ba mushrikai ba wasu malamai suka ce sun karanta wallahi rabbana mun rantse da suka rantse sai suka ce ya rabbana ya kai ubangiji ma kunna mushriki mu ba mushrikai ba to anan sun karya haka ne ko sun yi karya a Allah kuma Allah ce ba za su yi karya ba ibn abbas yana ɗaya daga cikin magabata sahabbai da suka warware waɗannan ayoyi a almajiran suka ce abdullahi bin abbas ya ce wato tashin alkiyama mataki mataki waje-waje akwai lokacin da mushrikai za su yi karya za su yi irin waɗannan eh, karya su rantse ma Allah su ce ba su yi shirka ba ba su yi laifi ba to a wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki sai ya toshe bakin sai ya toshe bakin sai a sa hannunsu da kafafuwansu sai su yi magana a wata aya har da mai fatan jikinsu wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kull shay'in za su ce ma fatan jikinsu me yasa kuka mana irin wannan shida mu mun faɗi magana mun koyi ko kuma za ku zo ku faɗi gaskiya za su ce ubangiji da ya sanya kowane irin abu ya magana shi ya sa muke magana shi ya sa muke magana don haka ba mu da wani abu face mu faɗi abin da ya kamata mu faɗa jikinsu zai musu shaida a wannan gurin to wannan shine wala yakununa Allah hadisan ba za su koye ma Allah madaukakin sarki magana ba domin idan jikinsu ya magana kamar su suka yi magana tunda jikinsu ne ba bakin Allah ne ya tsaga shi ya sa ta baki za a magana da Allah ya ga dama sai a yi magana da yaki kamar yadda kurame suke yi haka ne ko da Allah ya ga dama sai a yi magana da kafa da Allah ya ga dama sai ana magana da fatar jiki amma sai Allah ya koye ba sa magana sai ne baki shi yake magana ran tashin alkiyama Allah da ikonsa sai ya canja wajen maganar idan suka yi karya. Hadisi ya tabbata ran tashin alkiyama Ubangiji zai kai da ɗan adam zai ce aikun ya kai wani a ba ni bane na halice ka na rayar da kai na ciyar da kai abinci na shayar da kai ruwa mai sanyi na maka ni'ima na maka kaza na maka kaza na maka kaza zai ce haka da yawa a ƙarshe sai ubangiji ya ce to me yasa ka sanya ne eh me yasa ka sanya ni abin shirka ta bauta min tare da wani zai ce rabbi ma kuntu shirka ya ubangiji ba shirka ne ba idan ya faɗi wannan amsa sai Allah madaukakin sarki sai ya toshe bakin sai a ce to gangar cikin sa ke magana gangar cikin sa yake magana sai ka faɗi hakikanin gaskiya da akan abin da ya faru cewa sun yi shirka sun saba ma Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kundur kai fa kada ku ala anfusi ta kalli abin mamaki yadda suke karya a kansu da sun yi shirka sun tabbata sun yi shirka sun yadda kuma kansu abin bauta ne sun yadda za su cece su amma yanzu sun zo sun kore waɗannan gumaka kaga sun faɗi magana sun karya ta magana cewa haula in shufa'una inda Allah waɗannan su za su cece mu a wurin Allah madaukakin sarki sun faɗa a duniya amma yanzu sun yi ne sun zo sun karya kansu sun ce a'a wannan ba su bane abinci kaga sun warware maganar da suka yi wa balla an ma kanu yaftaru abin da suke kirkira da karya yanzu ya lalace ya bace musu an nemi kuma kan an rasa su balle a tabbatar za a ce ta maganar ce ta yanzu ta tabbata ba su da don haka za su karya kansu da kansu in ji Allah maɗaukakin sarki wannan ita ce ran tashin alkiyama duk abin da muke faɗa za mu gan shi keke da ya faru bayan mun mutu ga baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya tashi kowa zai yi jawabi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala idan gaskiya kai za ka faɗi gaskiya idan ƙarya kai za ka faɗi ƙarya mun gane ko za ka faɗe ta cewa kai a kan karya kai muna roƙo Allah madaukakin sarki ya cece mu a wannan mawqifi na tashi a duniya ubangiji ya ce wa minhum man yastami'u ilayka wa minhum man yastami'u ilayka na وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا mm, وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين
ubangiji ya ce wa mu- wa minhum man yastami'u ilayka a cikin su akwai wanda yake sauraro zuwa ga maganarka yana sauraron abin da kake faɗa amma sauraro ne ba mai amfanarwa ba Allah ce waje alna ala kulubihim hakim afinnata sai muka sanya ruhi akan zukatansu an yafkahu saboda Allah baya son ba su fahimci alqur'ani wa fi adanihim waqara sannan muka sanya wato toshiya a kunnuwansu suna jin maganar amma ba ba shi na fahimta ba wa in yaro kulla ayatin la yu'minu sakamakon haka duk wata aya da suka ganta aya ta alqur'ani ko kuma aya ta mu'jiza la yu'minu biha ba sa imani da wannan aya hatta idza ja'u har ya kai ga halin da dusan da suka zo wajenka yujadilunaka suna jayayya da kai يقول الذين كفروا كافرين suna cewa min hadha illa asatirul awwalin wannan alqur'ani da kake karantarwa ba komai bane face tasuniya ce ta mutane suna mai da alqur'ani kamar tasuniya suna mai da shi kamar labarai wanda babu hakikanin gaskiya a cikin sa wannan shine wato sha'anin kuma shine halin su kafirai mushrikai da Allah ya ba mu labari da yadda za su kasance a lafiya sai ya faɗi halin da suke kansa a nufin duniya suna sauraron magana manzon Allah tsira da hadisin Allah su tabbata a gare shi amma idan suka ji magana ba ta musu amfani Allah ya toshe zuciyarsu idan Allah ya rike ta da shiriya sai Allah ya buɗe zuciyarka Allah ya buɗe kunnuwanka ya sa za ka saurari magana kuma za ka yi amfani Ubangiji, subhanahu wa ta'ala, ya yabi waɗansu mutane a cikin Alƙur'ani mai girma da cewa suna zuwa wajen da ake wa'azi, suna sauraron wa'azi, kuma suna ɗaukan wa'azin suna amfani da shi. Allah ya ce, Babashir Ibad, da yi albishin a bayina, suwaye bayan Allah da za a musu albishin, allami da ya taimirunar kaula, su ne waɗanda suna sauraron magana. akwai bambanci tsakanin yasma'una al-qawla da kuma yastami'una al-qawl idan aka ce yasma'una al-qawl wato suna sauraron magana kamar ta ce kawai sun ji ana magana ne ba tare da sun so su ji magana ba ko ka zo wucewa ko sai ka ji ana wa'azi sai ka ji kalma ɗaya biyu wanda sai a ce sami al-qawla mun gane ko amma ka taso musamman takanas ka zo gurin da ake karantarwa ta zauna ta ba da lokacinta sai a ce istama'a ya saurara mun gane ko to yastami'una al-qawla suna kokarin wato sauraron magana suna neman yadda ake faɗin gaskiya su zauna su saurara wa yattabi'una ahsan kuma sai su ɗauki magana mafi kyau da aka faɗa musu su aiki da wannan magana ula'ika alladhina hadahumullah wa ula'ika hum ulul albab waɗannan su ne wanda Allah ya shirye da su kuma Allah ya ce su ne masu hankali su ne masu hankali to su waɗannan mutane suna jin magana amma Allah madaukakin sarki bai sanya hankali a kwakwalwarsu bai sanya fahimta a zukatansu ba zuciya a toshe take an lullube ta ba ta gane ba kwakwa kunnuwa a toshe suke sauki kawai suke ji amma ba fahimtar abin da ake faɗa ciki ya kai ga cewa suna jayayya da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine halin mutane jahili mutum zaka ga ba karatu yake ba ba neman ilimi yake ba amma da zaka zo da wata qadiyya ta shari'a ta ilimi ta addini zaka karanta masa hadisi zaka karanta masa aya ta alqur'ani mai girma sai ka ga ya musa sai ce ba ba haka ba da za ka ce kawo dalilinsa to ba shi da wani dalili ba zai kawo ba yujadilu laka suna jayayya da kai wani irin jayayya suke da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi daga cikin jayayyar da suke yi Allah ya fassara yace yaqulul ladina kafaru shine ma'ana yujadilu laka mun gane ko ya zama bada wannan kalma ta biyu kamar tafsiri ne akan kalma ta ijadi suna cewa in haza illa asabiul awwali kariya ne kawai kuke faɗa duk mutumin da aka masa wa'azi ya ce ba haka ba ya yi jayayya mun gane ko tun da baka sani ba har aka faɗa masa aka ce ma maganar Allah ne kuma ta tabbata maganar Allah ne to babu abin da ya rage a gare ka sai dai kai imani ba ƙaryatawa ba jayayya da musu ya kamata kai ba wannan yana daga cikin jayayyarsu wasu daga cikin malamai sun fassara nau'i na jayayya da suke suka ce sukan ce limaza tuharrimuna ma qatalallahu wa tubi'una aw wa tuhilluna ma qataltum antum bi anfusikum me yasa kuke haramta abin da Allah ya kashe da kansa kuma kuke halasta abin da kuka kashe da hannu wato dabbobi mushi an ce mushi haramu dabba idan ta mutu haramu sai su sai su jayayya sabarna ta rashin gaskiya dabban nan da ta mutuwa ya kashe ta eh Allah haka ne ko sai a ce ma Allah to ku kuma da kuka yanka wa ya kashe ta ai ku kuka kashe da kanku ku kuka kashe ta to yaya za ku ce abinda Allah ya kashe ba shi ya fi daɗi ba sai abin da kuka kashe da kanku wannan yana daga cikin jayayya da musu da suke da ayoyin Allah subhanahu wataala ita shari'a ba wai ana yin ta da tsantsan tunani ba idan shari'a ta zo sai ta saba ma kwakwalwarka to kwakwalwarka ita ce da matsala ba shari'ar ne aka samu matsala kai kai ne ka samu matsala yanzu in ka zo kana irin wannan tunanin kana cewa dabban nan Allah ya kashe ka ai ita ya kamata a ce halal ba wanda mutum ya kama ya yanka da hannunsa ba to wannan shari'a ne ta ce wanda kuka yanka da ita ce halal to yanzu kwakwalwarka sai ta fara samun matsala to akwai matsala a cikin kwakwalwa mun fahimci wannan ko shari'a ita ce abun bi ba wai abun da ra'ayin ko kwakwalwar ta nuna maka Allah madaukakin sarki da kai kuma idan aka bibi abu za ka ga duk dabbar da aka yanka ta to tana tsira daga cututtuka da dama akan dabbar da ta mutu da kanta Allah madaukakin sarki da kai a wannan yana daga cikin halayen wato jayayya da Musa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala jayayya da shari'a suna jayayya da shari'a yana daga cikin ƙaryata aya Allah mutum ya zo jayayya ba shi da ilimi a kai ubangiji ya sake faɗan wata sifa daga cikin sifofinsu ya ce wa hum yanhauna an na وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن ينفقون إلا
Na, Ubangiji ya ce, wa hum yan hauna an su mushrikai suna hanawa zuwa ga imani da manzon Allah. Wa yan auna an kuma suna nisantar da mutane daga sauraron manzon Allah. Wa in yuhlikuna illa anfusahum babu wanda suke halakarwa sai kansu wa ma yashurun alhali ba su san kansu suke cuta ba. A wannan yana daga cikin siffofi da halaye na kalmar. Aya ta baya ta nuna cewa a cikinsu akwai wanda suke zuwa su saurari wannan kalmar. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Amma ba sa biye na kalmar. Aya ta gabanta ta nuna suna hana sauraron manzon Allah da kuma imani sallallahu alaihi wasallam. a nan wato manya-manyan su sukan hana bu'afa masu rauni su je su ji wa'azin manzan Allah su ji karantarwa ta manzan Allah sukan ce ku kyale mu da shi na hannu ahadin lisani wal fasahati mu ne muka san harshen larabci mu muka san fasaha ta magana za mu je mu muku maganin manzan Allah ku karfi in kuka je ba za ku iya ce masa komai ba da haka shi ne ma'ana yan auna yan sami'una ilai shi ne irin waɗannan mutane sukan je su saurari maganar manzon Allah amma da ke babu alkhairi a cikin zuciyarsu ba sa fahimtar abin da ake mana dama ba su je da nufin su fa'idantu ba da haka tunda ba su je da nufin su kamu ba to sai Allah ya sa ba za su kamu ba suna hana zuwa wajen manzan eh suna hana sauraron manzan Allah suna hana imani da manzan Allah wayan auna suna nisantar da mutane suna cewa la taqrabu rasulullahi kada ku kusanci manzon Allah tsira da amincin Allah ta fata shi kar ku kasance shi ku yi nesa da shi in kun ga yana wa'azi ko yana karantarwa kar ku je gurin sa wannan ita ce sifar wannan malamai suka ce amu fi kuffari makka ya shafi kafiran makka gaba daya a wannan fassara a wata fassara aka ce wannan kasun bi abi talib aya ta sauka ne akan abu talib abu talib ya kasance yana hana imani da man eh yana hana cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shine ma'ana ya kauna ai yanha an izayan yana hana a cutar da manzon Allah wa yan'a anhu kuma yana nisantar da mutane daga imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wata rana manzon Allah yana sallah a Makka a ɗakin Kaaba sai manya-manyan kafiran Makka su Abu Jahal suka ce waye zai iya zuwa wato ya eh waye zai iya zuwa eh ya tada hankalin manzon Allah akan wannan sallar tasa ya rikitar da shi sai wani ana kiransa Abdullahi ibn Ba'bad sai ya ce zan je ya je ya nemo tulli na raƙumi da jini ya cakuɗa ya je dirmiya a kan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya tashi ya je ya samu babbansa Abu Talib ya ce kaga irin abin da suka mu ya ce mu tafi ya zare takwabinsa har suka je ɗakin Ka'aba da suka ga abu tsani takwabi a zare sai suka kama hanya za su ya ce duk wanda ya mutu na gan shi na gane shi sai na je na sa a kansa ku tsaya suka tsaya ya ce a manzon Allah ya kai ɗana na ni mun bi maka abin da ya maka ya nuna wannan shaƙi mutum ya ce ga wanda ya mutu abu tsani ya tsaye da su duk sai da ya mulki kansu gaba ɗayansu da wannan timbin da jini kamar yadda suka yi manzon Allah sai Allah ya saukar da aya wa kuma ya tauna an wa ya tauna an suna hana cutar da manzon Allah a wannan ma'ana din wa ya tauna an kuma suna nisantar da mutane daga ne daga imani da manzon Allah kenan fassarar ta kaskashi a annahayu a fassara ta farko ana nufin hana imani annahayu hana kusanci mun gane ko nisantarwa kar a kusanci manzon Allah. A magana ta biyu idan muka ɗauke ta ta saba kan Abu Talib tana nufin annahayu wato hana cutarwa kar a cutar da manzon Allah. Wayan auna abu na biyu kuma tana magana akan me hana imani. Mun fahimci wannan ko tana magana akan hana imani. Wannan wato yanayi ne na mushrikan mata. Lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Nuh alaihi salatu wassalam ya zo yana da awa ya rasa dangi da ɗan uwa da za su taimake shi shi yasa yake cewa law kana li quwwatan aw awi ila rukuni shadid da ina da ƙarfi ina da dama da ba kuma haka ba da ina da wani ginshiki mai ƙarfi yana nufin dangi ɗan uwa da mabuɗin haka ba annabi lo alaihi salatu wassalam ya tashi ba shi da wasu ɗan uwa da idan yayi abu za su iya taimaka masa ko da musu imani ya shiga saboda ɗan uwan taka to sai kasance babu manzo Allah ce daga nan Allah madaukakin sarki idan zai aiko annabi yakan ta da shi a cikin al'ummarsa kuma danginsa saboda ne idan za a cutar da shi ‘yan uwan nasa suna ne suna ƙoƙarin magance cutar da shi da ake. Allah maɗaukakin sarki ya taimaki manzon Allah a dalilin Abu Talib, duk da cewa Abu Talib bai musulunta ba, amma kuma ya samu kariya daga gare shi, haka Allah maɗaukakin sarki yake. Ikonsa zai taimaki addini da wanda ba shi da rabo a cikin addini. Wanda ba shi da rabo a cikin addini sai kaga yayi sanadiyar ci gaban addini amma shi ko ba shi da ruwa cikin addini mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ce آه وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يملكون إلا أنفسهم وما يشعرون babu wanda suke cutarwa sai kansu duk wanda ya halakar da mutane ya nuna mutane kar su yi imani da Allah kar su bi manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya sani ya cuci kansa ya cuci kansa ubangiji yace walau tara in kuntu ala nar na'am ولو ترى إذ وجدوا على النار فقالوا na'am وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين na ubangiji ya ce walau tara in kuntu ala nar ka ba mu labari lokacin da aka tsaye su ko kuma yaya kake gani lokacin da aka tsaye su ala nari akan wuta faƙalu ya laitana za su ce gwando kai kanmu wato za su yi yuratu a maidan wala mu tazziba bi ayati rabbina ba za mu karyata ayoyin ubangiji ba wa nakuna min al-mu'minin za mu kasance cikin masu imani ran tashin alkiyama za a daina su a kan wannan ala tana da ma'anoni da ala din nan malamai suka ce tana nufin fauqiyya wato ala zahiriha zahirin ala dama tana nufin sama sama to wala walau tara ibuki yaya kake gani idan aka sai da su akan wuta ina ne kan wuta aka ce kan sirabi idan aka zo za a hayar da su ko za a shigar da su wuta to sai an ta kan sirabi kamar yadda ubangiji ya ce wa in minkum illa wariha kana ala rabbika hatman mutadiyya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyan babu wani mutum a cikin ku ba ce sai ya bi ta kauta wa nadharu jade thumma nunajji alladhina taqaw sai mu tsayar da waɗanda suke tsoron Allah idan aka zo aka gindaya sirabi akan wutar jahannama za a zo a hayyaka kansa masu tsoron Allah za su tsira kowa da yanayin yadda zai tsira gwargwadon wato aikinka gwargwadon imaninka gwargwadon yadda kake gasa wajen neman lahira gwargwadon yadda kake riga mutane wajen aikata ayyukan kwarai gwargwadon yadda kake wucewa gaba gaba to haka idan an zo wucewa sarabi haka ne za ka wuce akwai wanda zai wuce kamar kiftawa ido akwai wanda zai wuce kamar walƙiya akwai wanda zai wuce kamar iska akwai wanda zai wuce kamar ana gudu akan doki akwai wanda yana shan ci wannan ƙungiyar da ke cikin sarari tana jansa har ta wurga ta cikin wutar jahannama shi ne Allah ce wani zaru wani zaru wani ne fi hajjiyar sai mu bar azzalimai suna gurfane a cikin wutar jahannama to ran tashin alkiyama za a tsaye da mutane akan sarari za a musu tambayoyi daga cikin tambayoyi da za a musu ana tambaya akan amana akan sirabi ana tambaya akan amana an gama sakamako ba amma in aka zo aka tsaya akan sirabi sai a sake magana akan amana sai a yi magana akan zumunci yaya kake da kai da dangin ka da dan uwanka yaya zumuncin ku yake duk za a yi waɗannan tambayoyi to a wannan lokaci mushrikai za su so tun da yanzu gashi sun gansu a kan gada kuma ba za su iya haura gadar ba sun sani to sai su yi burin a dawo da su filin duniya sai su ce ba za mu karyata ayoyin Allah ba da sun karyata amma yanzu suna son suna burin a sake dawo da rayuwa duniya ta dawo sabuwar fil a gare su za su yi amfani da dama a yanzu ba za su karyata ayar Allah ba kuma za su kasance tare da masu imani lokaci ya wuce idan an mutu babu dawo in an mutu ba za a koma da haka wajibi ne mu yi amfani da damar lokacin da numfashi da Allah ya ba mu ya ara mana mu yi amfani da shi kafin ya kare lokacin tafiya yake shuɗewa yake Allah ba zai jira mu ba idan ja'a amrul lahi idan al'amarin Allah ya zo ba za a jinkirta mana ko da awa ɗaya ba ko da sakan ɗaya Allah ba zai jinkirta mana ba kuma ba za a rage ba ajalin ka bai zo ba ba za ka mutu ba ajalin ka in ya zo ba za a kara ba ajalin yana zuwa za ka bar duniya za ka tafi mun fahimci wannan da haka za ki wannan guri ranar tashin alkiyama cewa a dawo da su duniya wannan ma'ana ala ala nufin kan sirafi kenan ma'ana ta biyu ala suka ce tana ɗaukar ma'anan ba walau tara in kutifu ala nari ai bi qurbin nari kusa da wuta za a zo da su kusa da wuta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ataw hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى ولكن قالوا بلى شهيدنا قالوا بلى ولكن حقت كلمة الله كلمة العذاب على الكافرين ذهبوا الله يقول ذهبوا كورو وسيق الذين كفروا ذهبوا كورو كافرين zuwa ga jahannama zumara jama'a jama'a jama'a jama'a gungu gungu haka Allah za a zai sa ai ta koro su ai ta koro su ai ta koro su sai an zo an haɗu a kofar jahannama kofar kuma tana za su ganta to a wannan kofar za a musu tambayoyi za a ce musu manzanni masu wa'azi ba su zo muku suna karanta muku ayoyin Allah ba suna ce muku akwai alƙiyama ba su ba ku labari cewa za ku zo ku gan kwakwakwar wuta za a shiga ta wuta za su ce eh haka ne za su ce haka ne to a wannan wurin idan suka gaskata sai su roki Allah sai su ce ya ubangiji a dawo da mu duniya wala nuqidu bi ayati rabbina ba za mu karya ayoyin Allah wa nakuna min al-mukminin za mu kasance cikin masu ya zama ala alan nari ya zama ala babin nari akan kofar wuta an zo da su kusa da kofar shiga wuta to a daidai lokacin za su wadi irin wannan kalma lokacin da uzuri ba zai amfani ba damar ka shine wallahi rayuwar ka jarinka ita ce rayuwar ka ta samun lafiya in kana neman jari na tafiya lahira uzuri na tafiya lahira to a wannan rayuwar ake samu idan ka bari ka mutu ba ka nemi aljanna ba kai ka tada ba Allah madaukakin sarki ya sani Allah ya dafar da mu Allah ba mu iko amfani da dama Allah madaukakin sarki ya ce ban bada na'am ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون نعم وبيجي يتي بل يتي الأمر ما هكذا badalahum ma kanu yakhfuna min qabl abinda suke koyewa da yanzu ya bayyana musu a fili gashi nan walau rudu da an dawo da su duniya din ba la adu liman an da sai sun sake bayyana abin da aka hana wa innahum lakazibun kariya suke da suke cewa nuratu wala nukadzibu bi ayati rabbina a dawo da duniya ba za mu karyata ayoyin Allah ba to da an dawo da su ba sai sun karyata sai sun dawo halinsu na farko ɗin yadda suke da saboda ne dama haka su suke Allah ya sani ubangiji ya ce barbada lahum ma kanu yakunu min qabl ya bayyana a gare su abin da suke koyewa da menene suke koyewa shi ne suna koye tauhidi da kaɗai ta Allah madaukakin sarki a zuciya ma'anarsa shi duk wani mutum wanda ya san gari ya bace ya sani yana fahimta akwai lokuta da yake fahimta cewa akan karya yake shi din ya san shi ma makanci amma ya fito ya miƙa wuya ya bayyana wato bara'arsa da shirka ya nuna wala'insa zuwa da musulunci ba zai iya ba ko dan ya yi kaurin suna ko mu ce kawai ibadi shi tun da dama da abin da yake kai to yanzu ai ya faɗa kuma shi ke ya faɗi ba mun gane to a yanzu abin da suke koyewa ya bayyana musu zahiri sun fahimce shi ke yarke wannan magana haka ne mutum da yake gaskiya mutumin da yake gaskiya idan ya koma gefe yana fahimtar cewa ya gaskiya haka ne ko yana fahimtar ba abin gaskiya ne yana fahimtar abu kaza din shi ne to amma girman kai da taurin kai da shakiyanci zai sa ya kibe wannan gaskiya zai sa ya kibe wannan gaskiya to ran tashin alkiyama sun koya gaskiya to gaskiyar za ta bayyana shi ne sai Allah ce walau da za mu dawo da su duniya da adini ma zuwa amsa da sun sake mai ta abu da malamai suka ce wannan yana nuna mana ihafat ilmin lahi kullu shay ilmin Allah ya karabe komai da komai Allah ya san komai da komai ya san abin da ya faru a baya ya san abin da yake faruwa ya san abin da zai faru da abin da ba zai faru ba mukaddara din ma zai faru to Allah ya san yadda za a yi faru suka ce Allah ce walau kuntu la adu imanu da an dawo da su duniya da sai sun da sai sun sake maimaita abin da suke aikatawa wannan shine zahirin dabi'ar dan adam illa man rahimahullah dabi'ar dan adam haka take sai ne wanda Allah ya taimake shi yau da za a samu farawo a masa ɗan karandoka a bashi tashi zai ce na rantse da Allah wajen sake wallahi ba zan sake ba amin hakuri amma idan aka sake shi ya ɗan je ya zauna ya huta bayan wani lokaci sai ka ya sake sake haka ne ko ba ka haka ne haka ɗabi a kan adam take dan haka su ma da suka ga wutan nan idan an dawo duniya ma za su sake maimaita abin da suka maimaita ƙarshenta sai su ce mawarki suka yi ƙarshenta sai su ce sai su ce sihiri aka musu ema idan haka babu amfanin a dawo da su kawai yanzu ne ya wuce me ya rage kawai su shiga jahannama mun gane ko su shiga jahannama to jahannaman da ba za su shiga ba kenan su sai a ce alƙiya ne jahannama kawai a ɗauke su a wurga su sai a ɗauke su a wurga su cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kare ya Allah muna roƙon ka shirye ka dakatar da mu akan addini ka tabbatar da galiban mu akan addini na akwai lokaci na
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا سنتي إن هي إلا حياتنا الدنيا الأمر ba komai bane babu wani abu daga duniya sai ina sai ka nuna iyakacin rayuwar kawai iya rayuwar duniya ce ba ma na an yi mawa mutu ba za a tada ba in kun mutu an mutu a wata aya ta ce na mutu wani haya kawai mu mutu ne mu rayu wa ma yi mutu na illa jaha babu abu da yake kashe mu sai zamani yau da gobe ne kawai take kashe in aka mutu kuma ba Allah bane yake kashe haka sai in aka mutu kuma ba za a tashi ba sun karyata ne sun karyata tashin alkiyama to yanzu kuma gashi an yi tashin alkiyama da sun karyata amma yanzu gashi shine Allah zai ce musu alaika hazal haq wannan ba gaskiya ba qalu bala wa rabbina kamar yadda zamu gani a ayar gaba insha Allah dan haka ya ku dan uwa abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa mana a cikin alqur'ani wallahi gaskiya ce babu abin da ya rage a gare mu sai dai duk abin da aka faɗa mana mu roƙi Allah mu nemi taimakon Allah Allah ya babu iko wannan shi ne kawai abu da ya kamata mu roƙi Allah Allah ya dace Allah ya ce ne amma duk waɗannan labarai da Allah ke ba mu a cikin alqur'ani za su faru ran tashin alkiyama za mu gan su kai da bi ga sunan suna faruwa kamar yanzu za mu kasa nama a Allah madaukakin sarki na da Allah ya namu gaskiya gaskiya ce ba mu kulle za mu dakata a nan insha Allah ta'ala a cikin mu akwai masu bukatu kala kala muna roƙon Allah ya mu da bukatu akwai marasa lafiya Allah madaukakin sarki ba su lafiya Allah madaukakin sarki ba su lafiya Allah ya ba su lafiya a dan uwa manoma da sauransu da suke noma na rani Allah madaukakin sarki ya taimake su Allah madaukakin sarki ya kare musu dokokin su za mu dakata anan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka